da zahab da mazhab duk kalmomin sun yi kama da zahab karka bari a san zahab ɗinka da zahab ɗinka da mazhab ɗinka zahab ɗinka zinarinka da wanda ka ɓoye idan mutum yana da damin na yawon yakan ajiye a zaurin wajen ɓoye shiga cikin gida ko a kasar da ko a ɗakinsa sai ya sa akwati ya kulle ba zai ci zai kwanta a ɗaki bar damin naira ɗin shi a waje da safe buɗaki ina ya ka dama shi ya sani da to zahab ɗinka za ka ɓoye haka kuma zahab zahab ɗinka lokacin za ka tafiya za ni ka dawo yi ka zaka sai ka yi shuru ba san lokacin za ka fita ba sai lokacin za ka dawo saboda idan ka ce ai zan yi tafiya eh gobe karfe kaza zan fita zan su nake su ma haɗa hanya kaga sai je maka kwanton bona to kar ka bari a san lokacin da inda za ka tafi da lokacin da za ka tafi za a gani za a neme ka a rasa ne ran za ka dawo kuma a ga ka dawo a kwanan ba mu shi ai na yi tafiya kaga wannan tafiyansu a lokacin akwai asiri kenan dole shi makiya za su to kuma haka kuma mazhab ɗinka mazhab ɗinka kuma kai wani irin mazhaba kake ahlus sunna ne kadarin sunna ne ne alhamdulillah ka san su ka san ba ko suna sunan kungiya sunan ta ahlus sunna jam'iyya ce ko amma inda ana nufin suna suna annabi ne masha Allah gode masu bin suna annabi na wani ya rubuta ya rubuta da a shi'atu hum ahlus sunna in ba kasu mutane nan su suna yin abuwa suna ce masa suna suna da talabishin sunansu suna suna da asibiti suna suna da da hausa mukan ce bushasha mukan ce bushasha menene bushasha shine kyakkyawan ɗabi'a in ka ba mukan to shi bayi da a ci awa na bayi da bayi da bashashi to amma bashashi ainihin kyakkyawan hali ne ta yiwu sakin fuska din yana daga cikin kyawawan halaye shi ba za ka ake ba wuce galiban ya ce bushasha yana nufin sakin fuska ko da ke ba wuce lokacin yana bushasha din shi ko lokacin yana nufin yana facaka da abubuwar ta toshe a cikin ƙarar akwai basha yana ta facaka da abubuwa wannan ba shi ne bushasha bushasha kyakkyawan hali ne shi ko facaka mummuna abu facaka da dukiya abin kirki ne a gani kagar ainihin ba ci ba zai zama shi ne bushasha ba ke nan ya yi fasar bushasha a matsayin kyakkyawan hali ne albasharu shi ne murmushi ɗin ke wa husnul khuluqi da kyakkyawan hali murmushi da kyakkyawan hali to sai ce wannan shine hubalatul mawadda wato igiya igiyan soyayya yana jawo soke kamar yadda akan sa ainihin igiya a hubala kamar ba za mu ci mishi igiya ba kamar tarko ne wanda akan kama tsuntsu hubala ya gaba ba kowane tarko ne ake ci ba igiyoyi ne aka zare-zare akan sa haka wanda idan tsuntsu ya zo yana aka dan watsa mashi dan tsaba haka aka zai zo yana tashi miƙewa sai ya ji ashe igiya zare to hubalatun mawadda shine soyayya wato kenan bushasha in kas in kai murmushi ka saki fuska kana da kyakkyawan hali su jama'a ba su kamar ka kamo su sai ka kamo zuciyarsu sabani in kai mai kwansara fuska ne mun kwana lafiya ka ce eh to ya kaza ban sani ba kaza don kuron kuna haka da kuma kai da kowa sai faɗa ita da gima ita faɗa ga mutane to in ga zama haka nan kaga mutane ba ya zama ya za su guje maka su kai mutumin nan faɗan tsaye da ka je a dinga damun ka dai ba ya za ka tafi kamar wani abu ya faru to shi kenan kaga kamar ya bizne aibi din kenan kaga aibobi an kamar an kabarin aibo kamar an tona rami an bizne duk aibi an rufe shi kenan kaga kenan ma'ana wannan abin da yake nufi da yawan aibobi da suke tasowa sakamakon rashin haƙuri ne an maka karama wani ya maka ko ya gaya maka wata magana ko ya maka wani aiki sai baka daure ba sai ka ɓara daga ɓara kai kuma sai ka gaya masa sai ya gaya maka sai ka gaya masa daga nan sai mene sai nuna ya tsaya sai rafuta ce sai mangara in yi kamari haƙƙi san kai farko ga wani dalili sai ka an ci haƙƙi san kai daga sai ka sha mamaki me ya asali abin sai ka ɗan ƙaramin abu ne daga ka kaya kaya kaya kawai sai mangara tsakanin aboki da aboki tsakanin iyaye da yaya tsakanin mata da miji tsakanin makwabci da makwabci tsakanin wanda dan abu karkarmi inda mutum bai daure ba to yanzu nan a haifar da ayu aibobi yanzu nan daga nan aka in aka maka zikai ayarin adan adan ka an maka ba karama ne kai ba kai ba jarumi ba ne in an maka karama in an faɗa maka ka faɗa in an haraye ka ka dalhara na ka kai in an taka ka taki to ka kai kai ainihin kai kara ganin kai jarumi ne to kai ba jarumi ba ne daga nan aibin da zai auku sanadiyar rashin hakuri sai aikwar da miyagun abubuwa manya-manya kamar yake ce har ta kisan kai sai ga asalin maganar ki da ya kai ga hanyar kisa sai ga dan karan abu ko ya kai ga rabuwar mata da miji sai ga dan karamin abu daga dan daga a ce ka rawa da sai ka sai ka sai sai ya hau ya hau hawa to amma duk burko aka ɗaya ɗau ya shanye fa ya ka gani mala sai a zauna lafiya ai ta shanyewa ne wasu suna ganin kamar ba jaruntaka ne ba a yi maka kadawo jaruntaka ne mai a baya menene ainihin amiru mai faɗa ya ce wasu sabru shaja'a to kun ga shi itimali ɗin nan wani nau'i ne na sabr kowa gaba kamar itimali nau'i ne na ilimi ilimi ma wani bangare ne na sabr don sabr ya fi a ammu sabr shi ne juriya to shi ilimi ma haƙuri shi ma wani nau'i ne na juriya sannan kuma ihtimali shi ma wani ɗauki ne na haƙuri ne ma'anin ihtimali hasatan a yi maka ka ɗauka kamar ba a yi maka ci gaba da harka ba ka ga haƙuri ne ba amma ka ga haƙuri yana da faɗiya ko haƙuri iri iri ne wannan a maka ka jure wanda ya maka wani abu wanda baka so zance ko aiki kuma kai kamar bai maka ka ci gaba da hulɗa da shi kamar wani bai faru shi ne itimali an fahimta ba kana riƙe da shi a zuciya ba kawai kai kamar ma bai faru ba a wuce to shi ne itimali kun ga wannan ba wani nau'i ne na haƙuri ba wani nau'i ne haƙuri muka ce haƙuri shi ma za mu ce eh wannan shi ma haƙuri ne itimali haƙuri ne amma wani nau'i ne na haƙuri kamar yadda shi ma haƙuri ɗin wani nau'i ne na dauriya saboda kaga kaga wani itimali jaruntaka jaruntaka kaga kaga jarumi shine mai itimali ba wanda baya itimali abun amma shi ba zai ɗauka ba yau an maka ka ɗauka wato an maka makaruhi ka ɗauka shine itimali me ma'anan ka ɗauka kai kamar ba komai an gaya maka wata magana ba daɗi kai kamar ba a gaya maka ba amma kai manajin gwamnati ya ita maliki karka ka ɗan ƙoƙarta ma kai kamar wani bai faru ba mutum ya ganka ya san yayi maka sai ga kamar kama suka ce Allah bai san nayi miki ba alhamdulillah ma bai sani nan ko ya sani ya ɗauka ya sai a tafi lafiya lau to ka wannan sai ce to kabarin kabarin aibobi ne kaga ma'ana kenan nan ya ce kuma arara cewa na farko yana nufin cewa abinda za mu fahimta daga wannan cewa mafi yawan aibobi suna haihuwa ne sakamakon rashin itimali da yawan mutane da yawan za ka ga mutum ya ji haushin abin da aka gaya masa mara daɗi ko abin da mara daɗi to sai kuma ya kai shi ga aikata laifuffuka da- da- da zurgobi da abubuwan zargi sai ya wa'yansu abubuwa misali fa- magana an gaya mushi ba daɗi sai ya faɗi mara daɗi kuna tsammanin ya ƙara ba ne? to daga nan fa kama kama sai ya doyo ku. ka gani amma da ya ɗauka kaga da shi kenan wuce kaga yanzu wannan sama ɗaukansa ya sa ya aikata mummun aiki abu na biyu idan mutum bai tahammulin ma- a makaruhi ba ya- ya- ya- ya tsaya wajen yin ramuwa to sai kuma a nan ya zo ya nuna ragwancinsa ya bayyana wa'insa aibobi ɗinsa har ma yanzu eh, ya ya yi abin da zai kunyata to ka- sai- sai sai ya aikata abin kunya to kaga idan da ya ɗauka kaga ya rufe wannan ya bizna wannan abin da zai biyo baya kaga tahammuli ya zama tamkar ya ɗauki aibobi ya bizne ne saboda mene saboda in bai ta'amuli ba ƙarshen ta zai mene zai aikata miyagun abubuwa to in ko bai in ko ya ta'amuli ba kamar ya bizne miyagun abubuwa an huta kamar ke cewa da yawa zaka ga karama amirul mu'minin kamar ke ce muku eh, zaka ga imma aya ko hadisi kamar yadda duk kalaman manzo Allah zaka ga aya ce Had- alqur'ani ne yake fassara shi kuma amirul mu'minin ya fassara alqur'ani da hadisi a nasu da shi yasa kowane babu muka ɗauke shi muna magana akai sai ka ga ƙara'in ire-iren su da yawan gaske a cikin eh, a cikin eh, hadisai daban-daban to magana ta gaba wanda mai wannan mai amai anan ibn ibn muhammad abdu ya ce auni wal musalamatu khiba'ul uyu to musalama shine sasantawa yanan ya ce auni amma ban sani ba ana ku ya sa muku auni ko kuwa والإتمال قبر القيوم وروي أنه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا المسالمة خبء القيوم wani ruwaya an ce a wannan ma- ya a irin wannan magana ta yi amirin mumini a wani wuri ya faɗi wata kalma a wani wuri ya faɗi kalma sai suka zama sun yi kama da da da wannan al'itimadu kabrul uyub da wal musalamatu khiba'ul uyub sun yi kama yawa ta yi a wani wuri ya faɗi wannan a wani wuri ya faɗi wannan. ko kuma riwaya ne kamar nan shi wannan mai eh, ibn abd al-hadi ya ce an warwaya annahu qala fil ibarati an hadar ma'ana aida a wani ibara haka yace a wannan ma'ana amma a nan sai ya ce mana au a muhammadu au sai ya ce au ko wannan ya faɗa ko wannan amma da ka ga ma'anan su ɗaya ne ne mus- ma'anan musalama ne ma'anan su musalama sasantawa hiba me ma'anan hiba hiba kam eh, tamkar abin da muke ce marumbu ne a nan a nan na ka- da a wajen sokoto suna cewa rufewa inda akan yi- akan yi a sa a sa hatsi to su ma hiba wani abu ne wani gini ne da sukan yi na na kirgi na fata sukan aje sha'ir da kuma su dabino da sauransu kaga kamar rumbu kenan amma su nuna mukan gina ne mukan gina shi ne fake-fake a mishi rufi da ciyawa yanzu ma dai akwai ga sunan iri iri har ana na karfe da sauransu masana'antu na yi ana ce musu da ingilishi silos silo shi ne ainihin rumbu kenan to hiba kenan wurin aje yakan aje abu ya daɗe bai bai lalace ba don aka mashi wani shi da akwai da yadda ake ajiyar hatsi da su dabino da sauransu wasu ma akan tona rami kamar dabino suna tona rami su wani irin mai ba ajiya sai su ajiye sai shekara lafiya to eh, hiba shine ma- ma- ah, ma'ajiya ke inda ake ajiyar abu din ya dade kamar rubu dai muke ce mishi anan muke ajiyar hatsi ba hatsi kada ga har da su wake su ne da aka ajijiya a gudun to to kaga idan ka kaga in ka ce kabari ma'ana ka bizi idan musalama ne kuma sasantawa ma'ajiyan aibobi ne wato an ɓoye ke amma wancan ibaran ya fi domin mutumin da ya aji abu a taska ma'ana zai ɗauko wata rana ya amfani da shi amma wanda ya haƙa rami ya bizni ma'ana ya manta da shi ko ba ka yake ne ba musalama kamar wato ka sasanta wato ya maka kai ka sauko ya hau sama kai ka sauko shine musalama ma'ana shi da ya hau sama ma'ana ya taso ya taso da kamborinsa za a yi dambe kai sai ka sauko tun ka ce haba yaya sai sai kawai sai kaga kaga kaga in ya hau kai ma ka hau sai mene sai ba zai ko a ba hammata iska ko a lokacin abin kunya to idan ko ainihin ya hau ka sauko ka yi musalama ke sai kawai sai a zauna lafiya kaga shi ke kaga kamar an an je an ɓoye aibi ke ba zai shi ba to kun ma'anan ya so ya kama ko to nan ya ce abin da ya fi nasaba da wannan shine a sa musalama a matsayin wani rushe na jaruntaka kyakkyawan ladabi na jaruntaka domin makoman musalama galaba a mukawama ne a fada ne ake musalama a wajen in kaji an ce an sasanta ma'ana ana yaƙi ne aka tsare da wuta aka sasanta ko aka ce to maimakon mu yaƙi a kaza ko fa ana cikin ƙoma sai a ce to a dakata mu tattauna shine musalama maimakon mu gwada yar kashi ko kuma a gane waye daidai ta takobi yanzu mu zo teburin shawara shi ne misalan to idan muka ce wannan kaga a wajen a wajen yaƙi ne ala muka auro shi muka tsoke shi muka kawo shi gida tsakanin iyalai muka ce an sasan ko tsakanin aboki da aboki ko aboki makoci da makoci ka kama mun aro ne kamar ana faɗa tsakanin makoci da makoci sai aka ce to a tsagaita wuta a tsagaita wuta a ina ake tsagaita wuta a fagen wuta aka da ake sakin wuta ce ta ta ta ta ana harba wuta ce to aka ce a tsagaita a tsagaita to kaga ainihin an fasa yaƙi ke to idan faɗa ne tsakanin makwabci da makwabci ba wuta a cikin faɗa kila ma ba ko sanda an fara nuna yatsa an fara ɗaga hannu a dukkan hannu sai aka ce to a tsagai da wuta to kayan an aro kalman yaƙi kenan aka sa a wannan to musalama a ina aka santa a wajen yaƙi aka san musalama a nan aka san cewa akan ce a zauna a teburin shawara maimakon a fafata a fagen fama a zo a tattauna shi ne musalama to sai aka ɗauko ta aka ce to to da ala abin da aminu yake nufi ɗin kenan yana nufin ainihin musalama ɗin ne a ma'ananta na sosai maimakon ɗan yaƙi a sasanta ko kuma kamar yana nufin ko an aro wannan a fagen fama an kawo shi a fagen an kawo shi a gida tsakanin aboki da aboki ko makoci da makoci sai a ce an ci a sasanta to kaga ma'ana ɗaya tashi da ƙamboni ɗaya sai ya sauko sai a zauna lafiya kaga a nan an ɗauki aibi an rufe shi an huta an ɓoye aibi to sai kuma magana ta gaba duk a wannan wa man radiya an nafsihi kasura sahidu alai wanda ya yarje ma kansa zai yawaita masu fushi da shi shi yarje makai me ma'anin yarje makai kai kana jin ka abin da kake daidai ne ka ka abin ka abin da kake gani ne ko wato ma'ana wani wannan na wani nau'i ne na jin kai ujub ujub shine mutum ya rika jin kansa wato shi shi ya yana kidaya kansa a matsayin shi wani kaza ne kamar misali ya shi yana jin shi malam ko shi babban mutum mai daraja ko shi dattijo ne wanda bai kamata a kawo masa wani ba yana jin haka na kansa saboda haka ma ko tafiyar zama irin na na manya yake ko zaman sama irin na manya yake ko zai ka kallon mutane na hanyar su kallon da su kai shi to oji ba ke in kuma shi yana ji shi malam ne in aka yi an aka kokari a nan wasu wani abin da sai ya shawo shi malam ne shi almajiri da ya rasu nan ko almajiri ya fi shi da su to kaga idan rudar binafs shi ya yarje ba kansa ma'ana yana ji shi wani yana jin wane to wanda ya yarje ma kansa to zai yawaita masu fushi da shi su kuma idan idan mutum yana jin kansa yana jin shi wane ne kana tsammanin mutane su ba su raƙamin shi wane ne na tambaya ne su bana su ce ai haba haba ai wannan haba wa ai babban malami ne ba ka gaida yake ji da kansa ba haba ilimi ina ai ba haka ba ne ko kuma sai ai wannan mutum ka akwai akwai ji da kansa ai baka gaishe ai ai ai ba karamin daraja yake da shi baka ga yadda yake ji da darajar da yake da shi ba shi ba to ba haka bane wanda ya wuce kansa sai ya yawaita masu fushi da shi su kuma mutane sai su ga ba shi da wannan ahaliyar wannan abin da yake jingina ma kansa alhali inda shi yana da ahaliyar sai bai jingina ma kansa su kuma mutane sai su ba shi shi yana da wani ya kai wani matsayi su kuma ganin ya kai wannan matsayin su kuma mutane suna ganin ya kai sai su ce mishi malam ci a shi almajir sai su ce mishi yana shi ne kaza ci a ci sai su amma sai su ce mishi wali ya ci a barkai nan boku bane dai dan karamin bawa ba shi ne to kaga kaga shi bai ji kansa a matsayi ba sai mutane sai su ga shi wa yana da wannan matsayi amma in shi yana jin yana da shi kuma mutane kuma sai su ga ba da shi kaga ba kai kake ɗaukar kanka ba kenan ko yawwa a ranka ya kamata kai mutane abinda suke mai kyautata maka zato kai ka ga kai baka kai haka ba a cikin adab da manzan rahama sallallahu alaihi ya koma ya koya ma amirul mu'mini akwai akwai addu'a da yake cewa idan mutane suka yabe ka ka ce allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun Allah ka sani fiye da ma suke zato kuma ka gafarta mu abin da ba su sani ba kaga su suna ganin kai mutumin kirki ne saboda ba su san wani abu koyayye ba da kace Allah ka sa ni in wuce inda suke zato kuma ka yafe min abin da ba su sani kuma kar ka kama ni da abin da suke fara don in aka ce maka kai kaza ne ka je kawo ko kuma Allah ya rike ka da to kai kai kaza ne to to kaga kaga ka fita kenan su su ta yabon su kar ka ji wannan wanda wanda ya je makansa zai yawaita masu fushi da shi shi ne ma'ana to wannan gungun hikimomi hikimomi ne kamar guda nawa daya biyu uku hudu ko biyar ko tun da wannan ainihin aiki ma da kabarar uyubu da misali mata hiba'ul uyubu su hikimomi ne biyu sai dai sun yi kama da juna ne aga hikimomi ne ga sanin daban-daban a jere to a wajen haɗuwa al misali a wannan abinda wannan hikima ta ƙarshe jin kai takan kai mu wasu idan aka zo saboda suna jin kansu sai su ga cewa ba su ya kamata su fara da sallama ba ya kamata su a gaishe su ne ba su gayar ba to hadisi mai manzo Allah ce khairukum mai ne ya ce ai kun san magana khairukum man yabda bis salam wanda fara wanda ya fara sallama shine fi saboda in ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikumus salam waye shi da kai kai da kace assalamu alaikum kana da lada nawa in kana da ashirin shi yana da goma alaikum duk da shi wajibi ne nan ne yana wurin da suke cewa an sa sallama wajibi ne yin sallama mustahabbi amma ladan mustahabbin ya fi wajibi hairukum man yabtadu bis salam wanda ya fi alherin ku shine wanda ya fi fara da sallama wanda ya fara cewa assalamu alaikum shi yana da lada goma yana da lada na ashirin wanda ya ce alaikum salam yana da lada goma to idan ya ce alaikum salam wa rahmatullah yana da ashirin to shi wanda ya ce assalamu alaikum ba kaga ya arba'in ma ke tun da ya fi ko ko da ya ce alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu wa tahiyatu wa kaza wa kaza bai ka kara duk dai bai kai wanda ya ce assalamu alaikum da farko ko a kawai zai da ba wanda ya fara cewa assalamu alaikum ya fito kaga jin kai yana hana yana sa mutum ya ta hasara wannan shi ba zai sallama ba da farko sai an gaishe shi haka nan kuma aka zo wajen wajen wajen zama ko ana wata munasaba haka ko ana wani biki ko sauransu to shi sai ya daraja wurin da zai zo mai wani haka to shi babban mutum to shi ko wanda yake da tawaga sai kowa sai a dawo nan ka gani daga cikin abin da adab yana da kyau ka bari a baka wuri ne ba ka zaba ma kanka in ka zauna wani wuri sai ka ga sai ka ga mutane wani abin da wani abin ajibi dona ya gani wani tsohon shugaban iran ya taba shugaban iran a garin munasaban zikira din imam din nan da aka je markadin imam duk da kujeru sai ya zo sai kawai zauna a ƙasa sai mutane da kowa ne sai ta tashi ga kujerunsa ya zauna ga su masu mutum suka ta suka bashi kujerun zauna da ya zo shi kawai sai ya zauna miki a ƙasa ya shigo dama cikin mutane ne sai kawai zauna sai wani tsohon shugaban ƙasa ne ya zama kowa ne sai ya tashi yana ga kujerunsa ya zauna ga kujerunsa a mutane kowa ne suka ci ba a zauna ba sai ya zauna kujerunsa to kaga kaga da yadda ya biyo kuma ne kan babbar kujera to kaga idan idan kai tawali mutane sai su ɗauka kaka sakamakon in ka ji kanka to haka nan a wurin wajen bayyana ra'ayi in ana magana in ana magana wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza sai mai yarda da kan sai ga shi ai shi kaza ne shi ba zai saurari wasu ba ra'ayinsa ne kawai yana ijabi bai ra'ayi yana jin ra'ayinsa ne dai amma wanda bai yarda sai sai sai ya saurari mutum sai ya saurari an ce an ce imam kumini aka rubuta mishi takardu yakan kuma karanta sai wani ya rubuta masa ya ce yana so ya mishi nasiha sai wani rubuta ce aini babba amin yake so amin nasiha rubuta man nasiha sai yana so ya mishi nasiha ya saura wanda ainihin ke ji da kansa bai cika ɗaukar ra'ayin wasu ba sai daga gamsu shi kai a matsawar matsayi alhali idan mutum yana da sauƙin kai sai akwai wani wani da ya gama wani yana gama abin ne faransu kun san alama ta ba taba yi sai ta ba taba yi wanda ya rubuta almiza ta fi zina alkurani malami ne masanin falsafa masanin mai rufani ba kai haka wani shi mai haka za ka gan shi yana tafiya za shi a masallaci amma sai dai ka ga a san cewa shi ne cikin mutane su a ranar wani je ya same shi ya sallama ya san shi ba mai fito ya ce masa haka ana na ka rubuta cewa a cikin wani rubutu da yi ana lokaci ana rubuta almizan kafin a buga ana sajjara shi kaɗan kaɗan yace na ka rubuta cewa ainihin falsafa ya tsoro ne akan ƙa'ida na hankali baya saba kamar yadda alƙur'ani ya tsoro shi ma akan hankali baya saba sai ce eh haka sai ce to ayar qur'ani masumi ne shi ko farsaba ma masumi ne ana iya kuskure sai shiru sai ce in an sake buga za ka ga gyara shi kuma wannan wani wani ɗalibi ne ya mishi wannan gyara sai ce ka saurari bolin na gaba sai ku aka gyara aka gyara gyara ka san makan ce alkur'ani bai saba ma hankali ba ko to ya ɗora a kan hankali sai ce falsafa ya ɗora hankali sai wannan ya ce mishi to ai falsafa ba ma'asumi ba ne alkur'ani ko ma'asumi sai ce eh ko ba in ka ka nan gaba ka duka ruwa an buga za ka gaja to kaga ba mai ijabi za a yin sa ba ke eh duk a haka an gida dai kaga wannan almajiri ya masa gyara sai ya ɗauki gyara to ijabi da ra'ayi yakan sa ainihin mutum ko an mashi gyara sai tunda shi yana jin kansa sai ya ƙi karama to komin komin iliminka wani ya fi ba ka kuma san komi ba saboda haka idan kuma komi ne gurgurun matsayin da kake da shi wani ya fi ka kuma karkar ballantana ma a ce matsayi wanda ya shafi kana jin kai bawan Allah ne na kasan bayan Allah zubayen bayan Allah suna nan kai baka ma san su wasu bayan Allah ba a san su sai Allah ya ga damun a san su wasu har sukan wuce da ba don Allah ya so a san hidar ba wasu ba a san ma akwai hidar din ba amma akwai bayan allah irin haka nan ba a sanin da su sai wani lokaci ne akan sani akwai wani wani babban marji'i a nan birnin kum da aka ce ya ainihin shi ya gani ne a mafarki aka ce masa ya je ma ya je ya ziyarci wani kuma in ya rasu ya masa sallah to shi kuma fitaccen marji'i ne mutane su san shi to sai da yana ana tambayan wannan mutum wanda aka ce a gari a yaje eh wanda aka samu kuma wani suna irin hakan sai ya tabbata wani mutum ne mai sai da naman miya kuma ya je zai sai mutane sa ba ji marji'i kamar wani ya je da wani mutum to kuma sai ya rasu sai ya je masa sallah jama'a ka taru sannan sannan shi mutumin mai sai da nama min ya ta koke koke kafin cika shi bai so mutane su san shi ba ashe wani waliyin Allah ne a koyi yana sai da nama min sa ko ba wani to ka ga kai ke da ka san mun nan tun ba kasa masa ba an raina mai sai da nama Allah sai ya ce ai ma mahauci ne mahauci to ka gani a zaliku to ina wan Allah ta'ala ya wai wani waliyin Allah ne karka raina wani karka ji kanka don ana jin sunan ka yana ganin waɗansu mutane su sun bi ka daraja a wajen Allah saboda haka mutum ya daina jin kansa ya daina jin shi wani wanda zai ya yawaita jin kai kuma shi kuma muta kar ya ɗauka kuma sai ya farin jini kar ka yarda da kanka ma'ana ka ji jin kai wani ne nau'i ne na uju ji da kai to shi kenan wannan dai misalai ne yake ba ku dangane da ainihin fasarar abin da shi amir rumun yake nuna to sai magana ta gaba magana ta shida shi ma gungun kalamai ne as-sadaqatu dawa'un munjih wa amalul ibadi fi ajilihim musubu a'yunihim fi ajilihim as-sadaq wannan mai kazantuna rabuka ne guda biyu kowanne daban-daban nan na da dukan so kawo maganan ibn abdulhadi da badin yakan yakan ta kawo wayan sai kimin wasu mutane sun ce to ni dai ni dai na fi son hikiman amirul mu'minin ne yale ne da wannan hikiman wasu mutane yale su inda ba ka ce mini na na manzan Allah ne ko wani wani masu ya faɗi shi irin wannan ba to as-sadaqatu dawa'un munjih sadaka magani ce mai warkarwa ya ce munjih ne najah shine nasara munjih munjih daga daga na ji shi ne na sami mai nasarfa wato mai kaiwa ga biyan bukata ke Ma- magani magani mai bukata a ma- a- mai kaiwa ga bukata a magani ba waraka ba yawa a warke ke Mene- meye meye ma'anan sadaka shine ka mallaka ma wani abin da yake naka kuma ba da mak- ba bi- bidonil makabil ba a musaya ba ba a makamin musaya ba don ya baka wani abu sai doka yi ne saboda Allah abu naka ne ka ɗauka ka ba wani ya- ya zama na wani ba koma bayan naka yanzu ya tashi a naka ya zama na wani me yasa ka miƙa masa ka sallama masa ya zama mallakansa ba mallakanka ba ka yi saboda Allah to sadaka din nan akwai ta iri-iri akwai wadda shari'a ta ce dole kai ita ake ce mata zakka akwai wani nau'i ma na sad- sad- sadaka wanda ake ce ma ihsani akwai kuma wanda yake mandubi mustahabbi wanda mutum bai- bai- bai- ba ba wajibi ba ne amma yi duk lokacin da ka miƙa abu ga ya zama mallakin wani kuma da un- wani unwani ne ana iya ce mishi sadaka amma ko zo lokaci yana ana ba da shi da unwani wanda yake har muna iya ganin shi a matsayin eh, ba girmamawa ne ba maka ba da ka ce ka ba mutum sadaka a kowane wannan unwani saboda me- mene a wannan an- a wannan wannan unwani shine mutanen mu suka fi al- amfani da kalmar sadaka mutanen mu sun fa da Hausa in suka ce sadaka daga sadaka ne suka ce sadaka to in ka ce ga sadaka a wurin su kaman ga wani abin da wanda ba wanda aka rena ma ake ma kaman ka kai mai bara ga sadaka to ainihi to kaga wannan a wannan ma'anan akwai rashin girmamawa ba wanda yake da za ka da za ka sami wani alhaji ka ce alhaji ga sadaka sai ce akai akai akai akai amma ko alhaji ma ana iya bashi sadaka alhaji mai kuɗi za a iya bashi sadaka saboda za a yi mishi wani abin da zai amfana da shi ko alhaji mai kuɗi jakansa ta ba da an ɗauko an miƙa masa ba don ya biya lada ba mai aka mai sadaka wai aka mai ko mota alhaji ta ƙi ta tashi an tunkuɗa masa mai aka masa sadaka ina ta kafa zai farko a lura to kaga akwai sadaka amma a nan kai kai kai kai wani abu wani ya amfana da shi kuma kayi ne saboda Allah ko ba lura ba shi a wannan a wannan kalman ba ba ba ta damfara da raini ko wulaƙanci a ciki don haka ne ma a wani a wani aka a- a- yadda ya zo a hadisi cewa hatta loman da kake sa a bakin matar ka sadaka ne. kaga a wannan a wannan wannan ma'ana aikin kirki an bayyanta aiki ta yadda ne muka ce sadaukarwa sadaukarwa ma'ana kai wani abu ka yi shi saboda Allah shine ma'anan sadaka ana an bayyanta aiki kun san sadaka na da wani na wani dan ma'ana na raini ko na wulaƙanci to ba irin wannan ma'anar muke nufi mu- muna nufin ma'anan yin abu saboda Allah shi ne ma'anarsa to shi ne magani mai warkarwa kaga a wannan duk lokacin da ka ka ba wani wani abu ko kai ko da hidima ce ba lalai ba wai dukiya ba ko hidima kamar da mai misalin kamar alhaji jakansa ta ba da an auka a miƙa masa ba bin ya biya lada ba me aka yi masa sun ba shi sadaka ko da alhaji mai kuɗi ne ko da jakan kudinsa aladarsa ne ya faɗi aka ɗauka aka miƙa masa ya ce na gode kaga an ba shi sadaka tunda ba a ce na kudin ɗauko aladar ba. yin abu kai kai kai ma wani wani abu ba don da wani dalili ba sai domin kayi musu saboda Allah shine sadaka a wannan ma'ana to ya ce to shi wannan magani ne wanda ke warkarwa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa "Da- dawu mardaku dawu mardaku bis sadaqa haka ba ya ce a cikin fiqhur rida na ma gan shi nan ibn abul hadid shi ma ya kawo shi wanda yake nufi shi kuma akwai akwai shi ma a wajen hadisan ama kenan ya kawo shi ainihin akwai hadisi ya ce marfu'i tajirun lahabi sadaka turdu ku yi ciniki da allah da sadaka za ku yi sami riba za ku yi riba wato ku yi ciniki da allah da sadaka ma'ana kai ka bayar saboda allah kamar ka sayar ma allah ke to kuma allah ta'ala zai biya ka kuɗinka tun da nan ya ci mishi tijara ne ma ma'ana kaga kenan wannan tijara ɗin za ka ci riba kenan don idan allah zai biya ka ba daidai gwadon abin da kai zai baka ba zai maimunka maka to akwai kuma hadisin da ke cewa a sadaqatu sadaqul janna sadaki mun sa abin da ke sadaki ka zama bahaushe yana qaf ne yana ce mata ka saboda ba da qaf shi bahaushe yana da ka ne sai zai ce ce ce ka shi ma kun ba da ba da ka sai in ka ce ka sai ce ga shi kun bai da ka shi kun ba haushe ba da ka sai ce mata ka sadaka sai ce sadaka saboda ta fi kusa to kuma sadaki sadak sai ce sadaki to shi ke ba shi ke to me sadaki mun san a wajen aure ne ake ba da sadaki sadaki kyauta ne ake ba mace an aure ta to akan yanka a ce ga sadakin wance ka san sadaki ya kamata ya zama wani wani kidari na dukiya ne an yadda ya zama dole ya zama dukiya mai ma'anan dukiya kar ya zama abin da bai da bai da daraja kuma akan ba da dai dukiya ne wa atun nisa a sadaqatihin nihila yanzu mutane mutane a nan kasar suna cewa wai ai hadisi ya ce sadakin auren da ya fi albarka shine wanda sadaki ya kaɗan wani ya taɓa ya zo yana gaya maka nan don ce sadakin to miliyan nawa zaka bace ai ga hadisi ne ce akwai hadisi amma kuma da yake ba ami ne sai ni ce mishi to kawo kuma akwai alqur'ani wa atun nisa asadaqatihin nihla kasan ma'ana nihla arziki dukiya mai yawa to ga kuma hadisi ya ce auren da ya fi albarka shine wanda sadakin ya zama kaɗa to ga aya ta ce a bayar da yawa ga hadisi ya ce kaɗan ya fi ya fi albarka ka gaya min ɗaya kankara ɗaya ina tambaya ne hadisin ya kankara aya to ayan ta kawo karo da hadisi ba su karo ba sai dai baka da hankali ko da aka ce mai yawa ba a ce biliyan kaza ba ko wanda ba ya fa karfin a biya ba ko da aka ce kuma wanda ya fi karanci ba an ce kuma ya zama burodi ba sadaki na a ce burodi guda uku ya zan walakanci ruwa ba kuma ko da aka ce kaɗan ya fi albarka ba ana nufin abinda ba dukiya ne ba kuma kamar yadda mutane su da sadaki yana wai dubu ashirin ko buro da za a siya komi ban sani to wannan wannan walakanci ga aure to shi kenan to wannan har wala ainihin akan daraja ta mace har ce sadaqul misir a ce da kamanta sadakin ta kaza ne kaga akwai ga wannan abu ke da ake domin wata sadakin ta zai tsada wata zai zai zai fi dan sauki sauki al misali a ce ita yar wani ce ko kuma ita ta yi makaranta ta jami'a a ce ai dokta ce wai ta san dama ya je ya jafe daidai da wanda ake za a ce ai ta iya sarrafa garama to ka gani da ɗan to ainihin to sai to ga wanda nisan ta dukiya bayani to sai aka ce sadakin aljanna kasan kasan aljanna ba ana auren ta bane ko ana auren aljanna ne kaga misali an aro ne aron kalma ne sai aka ce sadakin aljanna sadaka as-sadaqatu sadaqul janna sadaki sadaka sadakin aljanna wato saboda kalmomin sun yi kama da sadaka da sadaki sai aka ce to sadakin aljanna to kaga wato kuma wanda yake son ya shiga aljanna ba ya aure aljanna in ya aure aljanna ya shiga aljanna ke shi kenan aljanna ta zama matarsa wanda yake son ya shiga aljanna ya ba da mene yawa to sannan kuma akwai wannan wa'insu hadisai ne daban-daban da aka samu daga manzo Allah dangane da al'amarin sadaki da kuma wani ruwaya nan da shi ya kawo shi dai an tambayi annabi sallallahu alaihi wa wace sadaka ta fi ayi sadaka ta afdal sai ce an tuɗiya wa an ta sahihun shahihun ta'amulul baka wa tahshar faqar wa la tumhil hatta idza balagatul hulqum qulta li fulanin kaza wa kaza ya ce wata ce wani sadaka ya fi aka ya ce ka bayar kana da lafiya kuma kana son dukiya kana son dukiya kuma kana jin kana fatan za ka wanzu kuma kana jin tsoron talauci kar ka jinkirta har sai ta kai mu kogoro rai ta kai ka ce a bawa na kaza a bawa na idan wato lokacin da abin da kake so ba ma makaranta za rubuta hatta tun fi kuma matu ibun ba an muka ce a wayan imam ja'far sadiq ya ce ma'anansa hatta tun fi kuma matu ibun ne kin ka bayar da abin da kake so ka ce wannan min din ba min min tabi'ili ba ne ba an ce ba ni ba ne an ce abin da kake so ne ka bayar to ya ce ka ba da sadaka kana da lafiya kana kuma son arzikin kuma kana fatan za ka rayu kuma kana jin tsoron talauci amma ka ɗauka ka baya ba ka jira sai ka ga ka kusa mutuwa sannan ka ce a ba wani kaza kai ba ka da bukata ke ka to kaga wannan wata ibara ce na ku ba da abin da kuke so idan ya zama ka ba da alhali kai ma kana tsammanin za ka rayu kuma kana fatan ka amfana da wannan abin kuma sarka da lafiya ka ba ka kana yi cinci ba ka da bukata sai ka ɗaukar ka ba shi ne to shi ne to wannan wannan to irin wannan nau'in sadaka shi ne ainihin ya ce magani ne mai warkarwa kaga idan mutum yana fama da rashin lafiya yana jin raɗaɗi a jikinsa me yake nema magani a lokacin yana son dora ɗaɗin nan ya rabu da shi kowane irin ciwo ne ko ka san mutane su ce wani ne ciwo ya fi zafi wasu ce na ido wasu ce ka ai baka san ɗan kakara a yatsa ya fi wasu ce ina na ciki ya fi wasu ce ina hala baka gama da nauyi ba to kowa ne ne to kowane irin raɗaɗi ne ya sa mutum yana fata ya rabu da shi ne kowane iri to idan idan aka ce ga wannan magani in mutum sha zai warke ya ka gani nan ta ya ga yana neman sa duniya rabu da wannan raɗaɗi da ke fama da to sai aka ce to in kana son kai maganin dole ci ci cuta bayan saboda ni ka saboda waraka nan a cikin a cikin shari yake nuna cewa ya wadace ka abinda aka rawaito dangane da sadaka wani hadisi shamil wanda a ciki yake cewa allah yana rainon abinda mutum ya bayar in mutum ya ba da kamar farar dabino to sai allah ya rika rainon shi yana girmama shi har sai ya kai misalin dutsen kudu a gani wato kaga idan da in an bayar shi kenan wannan za a bada za a ce nawa ya bayar a ciyar barka a ba su ladan wani to ba haka Allah ke ba sai ya karɓi sadaka sai ya dinga tarbiyyar sadakan yana ta jira har har misalin dabino zai iya zama kamar misalin dutsen kurutu a girma ka gani a wani waya yake cewa zai Allah zai tare nan sadakan ku ne kamar yadda kuke renon dan dukushi don da kushi shi ne dan doki ko ɗiyan tayo ke kaga za a ta ji da ɗan ƙaramin jaririn nata har ya zama doki don hau baya za ka za a yi tare ran sadakan yana ta girma yana ta girma yana ta girma har in aka kawo mutum sa- ladan sadakan sai mamaki ya ce wannan ba a ce ai kaza ne kaza ce ai dan kadan da baya ci ba shi ne Allah ya girma wanda ke zama ka to daga ciki kuma akwai ruwaya cewa sarka ta dafa umaita ta su tana tunkuɗe mu- mummunan mutuwa mutuwa mummunan mutuwa shine irin irin a ce mu- mu- mutuwa kun san mutuwa iri iri ne aka ga wani irin wata irin mummunan mutuwa sai ta zo bai zama wai mutum ya aka mu- mugun cikawa ba daɗi to irin mu- mu- to sadaka na maga- na maganin wani tana kuma maganin mutuwan kuji a baktata a mutu to duk suna maganin sannan kuma ta- akwai ruwaya da yake cewa ta fukku min sab'ati mi'ati shaitan tana warware ka daga shaitani shaitan 700 to kaga ka san shedanu iri iri kowa ne da abin da yake so ya ingiza ka kai to idan kai sadaka shedanu 700 ba su ba to kuma akwai hadisi da yake wa la shay'a asqalu ala shaytani min as-sadaqa ba abin da ya fi na shaidan nauyi kamar sadaka yana jin hau- akwai nauyi yana jin haushin sadaka na lokacin da aka in ka zo za ka miƙa sai eh ka ka bayar gobe ai yanzu ba ba ka ga ka bari sai dan an jima ka san al'amarin ka yanzu ma ka ga da wannan din ma ka sani ma ko zai dan yi amfani yana maka wahayi wai ga ka bayar kuma ka ga sallah ta kusa ma ai ka dan yi amfani da abin ka ka bari kawai bayan sallah ka bayar ya ya dinga maka wayi kenan domin dai kada ka miƙa in ko ka a sakaman gare ka miƙa in ka ga ya ce ya dan ya ya baki zai ga ya bakin ciki to saboda yana jin zafin a bada sadaka ya san irin amfanin da mutum zai yi, da zai yi sakamakon bayarwa dai to haka kuma akwai eh, hadisi da cewa sadaqatul layli tudfi'u ghadabar rabbi wa tamhaqu dhanbal azimi wa tuhawwinu hisab sadakan dare tana bisce fushin ubangiji tana kuma murƙushe zunubi ta kankare shi mahaƙa shi ne kamar ya maƙo ya tauye to ta ce nan tana ƙwaƙwale shi kenan ko kankare shi ne ko zubar da ko watsar da shi ne shi ne mahaƙaɗin abu shi ne ainihin kamar tankwaran shi tankware shi tana tankwara zunubi babba wata hawunin hisab kuma tana sassauta hisabi gobe kyama aka za a yi ma mutum bincike ladai ana tance da shi a ce ai ba da sarka sai a ce ai mishi da sauti hisaban ya siyar sadakoki kyawa ce ai mishi hisaban ya sai ai mishi birgida ce wuce kawai a sai in ka zo za a yi maka bincike aka fara binciken kwakwam to ka san karshen ta sai an sai an ce ba ba ba ba a yafi amma aka yi hisaban yasir aka ce ai yanzu ka ce sai a yi mashi biri-biri a dan dubu ce wuce ga to ka gani eh, tana t- t- sadakan dare a dole abin da aka ce sadakan dare me ma'anar sadakan dare sarka da daddare don an ba da misalin da da a asirce ke nan yawa ba sadaka a ɓoye ke nan ma'anan da sadakan da ɗin ke na ko ko da da rana ne aka kai sadakan dare ma'ana an yi ba wanda ya sani ma'anan shi ke amma aka yi sadaka da daddare ɗin ma don saboda akwai sadakan dare kan zama na ma'anansa an ɓoye ma'ana ba wanda ya sani ma'anan dare ke nan. kamar yadda mu in suka ba da sadaka da daddare dun kar a gansu lokacin da suka zo suna kaiwa to ko da da rana ne ma aka bayar ba a san an bayar ba sunansa mene sadaka ne saboda koyayyen sadaka ne ba wanda aka bayyana kowa ya gani ba wanda aka yi a ɓoye asiri a rufe mutum yana yana yana dan fama da rashi bai roƙa ba bai wani ba a gai kawai a ji- a ji- a gan shi kawai yana hidimominsa lafiya lau an zo masa da wani abu a ɓoye kawai a gani to sadakar da rake to ita ta ce bice hushin ubangiji kuma ta mur ta kankara zunubi kuma ta sauƙaƙe tsari sannan kuma sadakatul mal tunmin mala wata zidul umra wannan duk hadisai ne sadakar dukiya tana ƙara dukiya ne yawa ba da dukiya saboda Allah baya tankwara dukiya bayarwa baya tankwarewa wahayin shedan ne yake ce maka karka ba za ka rasa in ka bayar sai ka buɗe kofin shigowarsa sannan kuma mene ta zidu fil umr tana ƙara tsawon rai mutum ya kusa mutuwa sai ya ba da sadaka sai a ce to a ƙara a taɓa wa wani kisa na ji wannan cikin abin da ya faru da mutane da suka gabata tun tun tun tun wata tantabara a gidan wani mutum wata tantabara ko kuciya irin da ba zai yi shi aje ta ita ta kawo ta yi zo ta kishe kanta in ta yi kwai sai ya sa tsani je ɗauko ya dafa ya cinye to sai ta kai ƙara wajen allah ce ya rabu wannan mutum wanda yana tsuntsaye suna suna magana da ubangijinsu allah ma yana magana da su muni ba mu sani muna ce musu bai bai da ta kai ƙara wajen ubangiji ce ya rabu kullum ne ƙaina sai wannan mai mutumin ya kwashe mu ya cinye sai ya ce kada ki damu in ya zo hawan hawa abin ya ɗauki ɗebi ƙwanki a nan gaba zai faɗo ya mutu kaga Allah yana magana da tsuntsaye ta yadda ya so to ita dai wannan tsuntsuwan haka ta fahimta haka Allah ya mata wahayi cewa in wanda mutumin ya sa tsanin nan da ya saba da zai tsokon kwan na ke ranar tsanin zai faɗo da shi zai faɗo da mutu saboda haka nan bisa al'adarsa ya san ta yi ƙwai zai je kwasa sai ya sa tsani ya fara hawa kenan sai wani ya kwamfasa kofa ya sallama sai ya sauka sai je wajen mutumin ya ansa bukatar sai ya dawo sai ya hau sai ya ɗebo kwam sai ya dafa ya ci tsuntsuwa ta ce ya rabu kamin alkawari idan ya hau zai faɗo mutu gashi kuma ya sake ɗiba ya ci harki ya dafa ya ci ne sai allah ta ala ce mata ai da aka kwankwasa masa ƙofar nan wani ne ya zo ya nemi ya bashi wani abu ya bashi saboda allah sai na ƙara masa tsawarai saboda haka amma ke kada ki damu zan kai ki wani wuri da za ki banki lafiya lau ba za a sake tsaye miki bai aka ce ita aka kai maka aba aka ce wayannan tantabarun da kai suna suna kawar komawa jikokinta lafiya lau in ka je maka karkace za ka ci tantabara to ka gani wannan kuma wannan shi kuma wani kisa ne shi kuma aka ce annabi isa alaihi salam ya wuce wasu mutane suna shagalin biki ana ta biki ana ana kasan sha'anin biki dai ana rugundumi ana ɗan raye-raye da kaɗe-kaɗe da sauransu sai da shi da hawariyin ɗin shi za su wuce sai ce masu kagan suna suna ta biki a farkon dare amma ƙarshen daren za su koma su yi kuka haka suna ta murna amma ƙarshen dare kuka za su sai suka wuce to can kashe gari suka dawo da safe sai ba su ga ana kuka ba suka ce masu yana mira ka ce mana wa'annan mutane ƙarshen dare kuma kuka za a yi gashi kuma dawo muka so ba ko ba wani kukan da ake to sai je tambaye ya ya je inda ainihin ango da amarya suka zauna an samu su wani kamar akwati an rufe shi da duma ya ce a ɗaga aka ce da aka ɗaga sai ga wata ƙatuwar maciji da ya ce wani ya ba da sadaka ne a cikin kusurfi amarya ta ce ai ana cikin abin sai ta hango wani da ya ɗauki nata ko ta bashi ya ce shi ne da wannan macijiyar za ta sari amarya ne ta mutu wai ana biki amarya ta mutu ya kaga yin masara da mukarrar cewa in shi ita wannan macijiyar za ta sari amarya ne ta mutu to amma sadakar nan da ta bayar sai aka fasa amarya ta zauna kan gado da macijiyar ta lafiya lau to kaga ba wa'annan kisosi dangane da yadda sadaka take kada masiba mala la ta'addu to kaga dan adam ko sai ya ta kashin ya mika ta ji shi dan yana masa wai karka ba aka rasa a ci kabi a wani lokaci in ya lalace to yanzu ba ya kaga na ba ka so na fadi shi to ka gani ba da amfani ke lokacin da isa zubarwa to insha Allah al'azim wannan hazar da kidan insha Allah ya wadatar ko a ƙara ne insha Allah wannan za mu ma ƙara wani abu a gaba gare mu akwai akwai daidai cikin rayar alƙadar daren 21 wanda shi ya kama ya fi kamata kuma a daɗa ƙara ƙaimi a kan ƙaimin ƙarmin a kan ƙaimin sha tara ga daren sha tara don wannan daren daren ishirin da ɗaya shi kuma ana son ka fi ƙara ƙaimi kuma ka fi ƙara ƙaimi idan daren ishirin da uku ya zo to kuma kar ya zama bayan kayo yan nan zararen ka ce shi kenan ka shanta ki sauran ragowar watan ma sai ka sai ka yage na yaga amma wa'yan nan zararen su suka fi muhimmanci saboda ka a ganmu akwai daren 21 wanda ya kamata a raya da ibadodi da rayar kadar ga dukkan alamu ba dare ɗaya ne yana farawa a wurin mutum daga nisfi sha'aban ne domin bisa rawayan a'imma sun ce Allah ta'ala ya ba sauran a imma lailatul nisbi sha'ban kamar yadda ya ba annabi lailatul qadar kuma a dangane da lailatul nisbi sha'ban ne aka ce fi hayu furqa kullu amrin hakim amran min indina to haka abubuwan da za su faru ana rubutawa a aji ranar cikin layar qadar uku din nan daya a dauko a dudduba a dudduba a sake nazarin su wani daren a zo a tantance a tantance a cire na cirewa a aje na ajiye daren da ya rufe kadar a zartar wanda aka zartar da nan ya zartu to kaga idan akwai abin da ake ce mawari ta ba wanda shugaba zai sa hannu a kai to kafin nan ba sai an harhaɗa ba sai an yi musu wadda abu da larabci yana ce wai ba za ku kai ba da ingilishi ba ne suna ce suna cewa bakar takarda amma da larabci suna cewa ta musu wadda in ka ji da larabci sun ce musu wadda bakar takarda kenan wato ma'ana wanda aka fara shiri aka yi plan in aka ce mata farar takarda an zartar an lura yi to kaga musu wadda shine ainihin matakin farko draft kenan aka zai draft shi ne musu wata saboda ba draft sai an haɗar sai kasan aka zo za a ciccire wasu abuwa a tabbatar da can finally sai a fito da karattakar ba na an zarta an bayyanta yi to kaga lailatul qadr tun da yake ba ranan ne za a rubuta ranan ne za a zarta kaga kenan in kai bacci ranar rubutu to kaga ba za a rubuta da kai da kenan ko to ranar zartarwa sai a zartar me za a zartar ko gaya mini abinda aka rubuta to ba a rubuta ba kaga me me me zartarwa bai taso ba saboda haka da wayannan da ma wasa mutum zai yi da su ba an bayyanta ai kowanne zai kokari ne yan abin da zai yi domin ya ga cewa an rubuta masa an rubuta masa mai kyau an zo tantancewa kila ma a ƙara ko a cire wani abu fatanmu shine a ƙara alkhairi a cire musiba a kwakwafa kuma ranar zartawa a zartar insha Allah to shi to kuma a rana mai kamar ta ashirin ga wata fatuhu makka ta yi auku a shekara ta takwas bayan hijira ranar ashirin ga watan ramadan a ranar ne aka buɗe makka adadin musulmi a rannan sun kai mutum dubu goma sha biyu da yake an dan fafata kaɗan akwai wani su suka dan cije ta wata ƙofa an sami shahidai biyu rak shahidai biyu rak fato maka manzo Allah ya shiga da izza ne da nasara su makiya sun fiddare an ce akwai wani wanda ya dan ce su ba su ikrama kenan dan abu jare ce su ba za su lamunce a shigo musu a irin wannan ba sai sun babata ko suka ce rundunan da ya je da shi ya fi karfin a fafata suka ce su da wani da ya je bi da- da aka je fafatawa da aks- aka fara habawa har wani ma aka ce ya ce ma matarsa yau zai zo mata da ganima yau ya fita sai gashi ya dawo a guje yana haki ta ce ina ganima ta ce ki ki gobe ma Allah na dawo da ni ya ce kwamandodi duk sun arshe ikrama duk dan karawa a guje ya yi ta kansa ne ya dawo da saboda haka ba wajen umar manzo Allah ya shiga da- da nasara to kuma da ya shiga da nasara akwai kisa da yake mamanin munasib cewa a ci- akwai manzo Allah ya ce akwai waɗansu mutane waɗanda su ba su cikin aminci ko da an gansu a labulan ƙaba ne mutum takwas kisan suna da ɗan tsawo to amma akwai cikinsu akwai wani mai suna habbaru shi habbaru ɗin nan shi ne ya ya razana sai da zainab lokacin tana da ciki ta faɗo a raƙumi ta yi bari sai da zainab a fa- da ruwayen mutane da yawan gasu suna cewa 'yar manzan allah ce amma a fahimtar mu yarsa ta riko ce ba yarsa ta cikinsa ba yar hadija ba ce an bayyana ta da manzo Allah tun da yake mahatagin sai da Fatima ta Zahra wannan fa gida mutanen nan ji- ko wani irin wannan abin da mutanen da mutanen suke naji wani yana cewa wace ce babbar yar manzon Allah suka ce me sunanta suka ce mishi Fatima ba ta ce ita ce babbar sai da aka tambaye to mana ya aka yi kuma kainin da suka zo daga baya har suka yi aure kafin ma a haife ta to ya raga ne, suna al'amuran suna da mamaki sai su yadda da abu wanda ba zai yi karɓa ba sun ce ita fatima zahara ita ce babba sauran su zainab da ummu kulsum da ruqayya kanninta ne to amma kuma mamaki an haife su kafin a haife ta tun ma kafin a a- a aiko annabi tun tuni suka yi suka har sun yi auren su har sun haife sau haka zainab yar annabi ce ta riko to manzara wan- wannan habbaru din nan ya zaro mashi ne haka ita- aka ce ta faɗo daga kawai kuma sai ta yi to ya- yana cikin wanda manzo Allah ya ce ko ya lulluɓa da sitar ɗin ɗin mulabulan ƙaba a kashe shi Allah. to shi ne wannan ibn abul habib ya ce na karanta ma wani naƙib abin ja'afar wannan wannan labari sai ce in ko haka ne in har allah manzo allah ya ya halatta jinin habbaru bin al-aswad sunansa ke akan ya firgita fatima asabra ya firgita zainab har ta yi bari to inda yana da rai to wanda suka firgita sai da zahara suka buga mata tsauri kusa ya shiga kirjinta ta yi ɓarin muhsin jininsu mai zai ce mi ku gaya min inda manzo Allah yanzu ya zai yana da rai wanda suka suka sarayar da ɗan saida fatima in yi mai ɗan saida zainab ƙaddara ma saida zainab ƴarsa ce ta cikinsa an fahimta to amma kun su su kun san fatima ta bi ta ko tunda ita sai da sa'adin to idan wanda ya sarayar da cikin sayyida zainab ya zama ko ya lulluɓa da labulan ka'aba a fille masa waya jinin sa halas ne ina wanda ya sarayar da ɗan sayyida fatima wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين biya wa kowa